نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى آه، فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة مم.
وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم مم.
والآيات في الباب كثيرة معلومة نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في التقوى wannan babi yana bayani dangane da kiyayewa dokoki na Allah dangane da umarni akan kiyayewa dokoki na Allah ta hanyar aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so da kuma nisantar abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hani akan aikata su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da alƙur'ani suka yi imani da ranar lahira ittaqullaha ku kiyaye dokoki na Allah haƙƙa tuƙatihi haƙiƙanin kiyayewa dokoki na Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙanin tsoron shi ta hanyar aikata abubuwan da yake so da kuma nesantar abubuwan da baya so bayi su aikata shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi kamar yadda al-Imam Bukhari ya rawaito ƙalƙashin wannan ayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙanin kiyayewa dokoki na Allah shine a dinga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kada a dinga saba mishi an yi ba'a fala yu'sa a dinga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kada a dinga saba mishi wa yushkara wala yukfar sannan kuma a dinga gode wa ni'imomin da yake yi mana mu dinga gode wa ni'imomin da Allah yake yi mana kada mu dinga butulce wa ni'imomin da Allah yake yi mana wa an yuzkara falayunsa sannan kuma a dinga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci da kowane yanayi da kowane hali falayunsa kada a daina ambatan Allah to wannan shine ittaqullah haqqa tuqatihi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce, Fattakullaha mastata'atun, ku kiyaye dokoki na Allah gwalgwadon ikonku, wato kowa daga cikin bayin Allah, yanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi ha- bayinsa kala ɗaya ba, to hakanan kowa daga cikin bayin Allah akwai wani yanayi wanda yake shiga, wanda kiyayewa dokar Allah subhanahu wa ta'ala za a nema ne a wajen shi gwalgwadon yanda ya samu iko. kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga imran ɗan hussein lokacin da ya kawo mai kukan cewa basir ya dame shi manzon Allah ya ce da shi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin manzon Allah ya ce idan har zaka iya yin sallah a tsaye to kai sallar a tsaye babu laifi kamar yadda waɗanda suke da iko akan yin ta a tsaye za su yi idan kuma ba za ka iya yin ta a tsaye ba sai ka yi ta a zaune idan ba za ka iya yin ta a zaune ba sai ka yi ta a kwance an gane ko to wannan shine kiyayewa dokoki na Allah gwargwadon yanda bawa ya sami iko a kai wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil muradi min al-ula al-imam an-nawawi yana daga cikin malaman da suke ganin cewa ayoyin nan guda biyu kowace ba shafaffiya bace yace wannan ayar ta biyu fattaqullaha mastata'tum wato tana bayyana abin da ake nufi ne a aya ta farko ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron shi to yaya ne za a yi shine fattaqullaha mastata'tu saboda Allah tabaraka wa ta'ala baya dora wa kowa daga cikin bayinsa wata doka face dai dokar da bawa zai iya yin ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba wani abin da Allah yake ɗora wa rai komai daga cikin doka face dai wanda za ta iya yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin shi wa ƙulu ƙaulan sadidan idan kuka tashi za ku yi magana ku faɗi magana wanda take ta daidai kal ya zamanto soyayya ta sa ka bai wa ɗan uwanka kariya tare da cewa shine mai laifi kal ya zamanto ƙyamarka ga wani daga cikin musulmai saboda ba kwa jituwa da shi ya zamanto ka ƙirƙiri magana wanda take ba daidai ka faɗa ka liƙa mishi ba to shine Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sannan kuma idan kuka tashi za ku yi magana ku faɗi magana wanda take ta daidai wanda a gaban Allah subhanahu wa ta'ala za ku sha. Wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun ma'aluma ayoyi waɗanda suke magana akan umarni da kiyaye dokoki na Allah da kuma nesantar abubuwan da Allah ta'ala baya so to ayoyin da za su iya shiga ƙarƙashin wannan babe suna da yawa kuma ayoyi ne waɗanda suke sanannu a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha dukkan wanda ya ji tsoron Allah dukkan wanda ya kiyaye dokoki na Allah ya ja'allahu makhrajan shi kuma Allah subhanahu ta'ala zai sanya mai mafita a cikin al'amuran shi baki ɗaya. wato duk inda zai fada to Allah tabaraka wata'ala zai fitar da shi in dai ya kiyaye dokoki na Allah to duk inda zai fada sai Allah ya sanya mai mafita duk halin da zai shiga sai Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga cikin wannan hali na kangi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan kuma bugo da ƙari Allah subhanahu wata'ala zai arzuta bawan shi wanda yake jin tsoron sa zai arzuta shi ta inda bai taba yin aune ba ta inda baya tsammani daga nan Allah ta'ala zai arzuta shi Allah subhanahu wa ta'ala zai kaɗo mai arzikin shi na halali ta inda bai taɓa yin tunanin zai samu wannan arziki ba. Wa ƙala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, In tattaƙullaha ya ja'an lakum furƙanan, wa yi kafir an kum sayi a cikin, wa ya lakum, wallahu zulfadli azim. Ubangiji ya ce, In tattaƙullaha, ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka kiyaye dokoki na Allah. yi na yi bari na bari ya ji allakun furkanan to Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta ku da abubuwa guda uku na farko ya ji allakun furkanan Allah ta'ala zai sanya muku sanin abin da za ku iya rarrabewa tsakankanin gaskiya da barna da shi ku san abin da yake kyakkyawa ne ku aikata shi ku san abin da yake mummuna ne ku nisance shi Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku sanin abin da za ku iya bambancewa tsakankanin wannan abin kalite ne wannan abin ba kalite ba ne to Allah zai arzuta ku da sani kenan wa yukaffir ankum sayyi'atikum Allah tabaraka wa ta'ala kuma na biyu Allah zai kankare muku miyagun ayyukanku ayyukanku waɗanda kuka aikata na asha Allah ta'ala zai shafe muku waɗannan kusakuran da kuka aikata saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi na Abu Huraira الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yin sallolin nan na lokuta guda biyar suna kankarewa laifuffukan da bawa ya aikata tsakankaninsu duk wani bawa duk wani laifi da bawa zai aikata idan ya yi sallar azuhur zuwa la'asar to wannan sallar azur ɗin da ya za ta kankare mai wannan laifi ne sannan kuma laifin da bawa zai aikata a cikin sati to matukar ya yi juma'a to za a kankare mai zunuban wannan laifin da zai aikata har ya zuwa juma'a ta gaba sannan kuma laifin da bawa zai aikata a cikin shekara matukar ya azumci watan ramadan to duk laifin da zai aikata za a kankare mai shi saboda wannan ramadan ɗin da ya azumta matuƙar da ya nisanci manya-manyan laifuffuka saboda li'annar kaba'ira la tughfaru a bil a'mali salihah wa inna ma tughfaru bit tauba kamar yadda malamai suka faɗa sannan kuma na uku wa yaghfir lakum Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta muku kusakuranku, zai gafarta muku laifuffukanku ga baki ɗaya. Wallahu zulfadlil azim, Ubangiji ta'ala ma'abucin fadala ne wanda yake mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala yana da kwai fadala fadala wanda take mai girma. Duk wanda ya sa tsoron Allah al'amuransa, ya sa taƙawa a cikin al'amarin shi, to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kumyatar da shi ba. Allah ta'ala zai ba shi sanin yadda zai iya ganewa halali da haramu zai iya ganewa tsakankanin gaskiya da barna zai iya ganewa tsakankanin kyakkyawan abu da wanda yake marasa kyawu sannan kuma Allah zai kankare mai miyagun ayyukan shi saboda innal hasanat yuzhibuna sayyi'at sannan kuma Allah ta'ala zai gafarta mai kusakuran shi Allah ta'ala ma'abucin fadala ne wanda take mai girma na'am wal'ayatu fil babi kasiratun ma'aluma ayoyi waɗanda za su iya shiga ƙalƙashin wannan babi ayoyi ne wanda suna da kwai yawa kuma ayoyi ne sanannu burjik a cikin alkur'ani suna nan ayoyin da suke magana akan tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم نعم
وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أكرم الناس من أكرم الناس نعم من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال ويوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس هذا ليس عن هذا ليس عن هذا نسألك قال فأما فأما عاد العربي تسأل تسألوني خيارهم في خيارهم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فق إذا فقهوا متفق عليه وفقهوا بضم القاف عن المشهور وحكي كسرها أي علموا أحكام أحكام الشرع وأما الأحاديث wato amma hadisai waɗanda za su iya shiga ƙalƙashin wannan babi fal'awwal hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu hadisi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ƙila ya rasulallahi wata rana sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato suka haɗu suka yi shawara a tsakankaninsu suka ce suna so su gano wane ne daga cikin bayan Allah wanda ya fi daraja daga cikin mutane su wane ne suka fi daraja wata ƙabila suka fi daraja a wajen Allah aka ce ya ma'aikin Allah man akramun nas daga cikin mutane suwa suka fi karamci suwa suka fi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala qala atqahum lillahi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikin bayin Allah waɗanda suka fi kowa daraja a wajen Allah su ne waɗanda suka fi kiyayewa dokoki na Allah waɗanda suka fi kiyayewa doka ta Allah suka fi jin tsoron Allah to sun fi kowa daraja a wajen Allah wato daraja wannan baya lura da abin da ya shafi Allah ta'ala baya lura da ɓangaren abin da ya shafi gidan da ka fito yana lura ne da aikinka inna akramakum indallahi atqakum wato wanda yafi kowa kiyayewa dokoki na Allah a cikinku to yafi kowa daraja a wajen Allah faqalu laysa ana hadha nas'aluk suka ce ya rasulullahi ba wannan tambayar muke ba ba ma tambaya dangane da wane ne yafi daraja a wajen Allah ta bangaren abin da ya shafi aiki qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce fa yusufu nabiyullahi bunu nabiyillahi bini nabiyillahi bini khalilillahi ya ce to idan kuna neman wanda ya fi kowa daraja a cikin mutane wato shine annabi yusuf alaihi salatu wassalam annabi yusuf annabi ne na allah sannan kuma ɗa ne na annabin allah annabi yaƙub sannan kuma jika ne na annabin Allah annabi Ishaq sannan kuma shi kuma annabi Yaqubu jika ne na badadin Allah annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wato annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu wato shine ya fito daga tsatsuna na annabawa wanda kaga kakan baban shi annabi ibrahim badaɗi ne na allah yana daga cikin ulul azumi minar rusul daga cikin annabawan ma ba kowa bane yake da kai matsayi na annabi ibrahim an gane ku sannan kuma kaga kakan shi annabi ishaq wato annabi ne na allah sannan kuma ga baban shi annabi yaqub wanda yana daga cikin annabawan da Allah ta'ala ya jarrabe su ta hanyar bala'i ta dora musu jarrabawa an gane ko annabi yusuf alaihi salatu wassalamu baban shi ya fi son shi amma Allah ta'ala ya raba shi da baban nashi tsawon lokaci mai tsawo baban shi ya shiga cikin damuwa sannan ana nan ana nan kuma dan uwan na annabi yusuf wanda suka fito ciki daya shi ma aka tafi da shi babansa ya rasa shi daga ƙarshe dai idan sai ya tashi wabi yabbata ainahu min al-huzn Allah ta'ala ya hakaito kisar cikin suratu Yusuf to kuma gashi annabi Yusuf din wanda shine wanda aka baiwa rabin kyau kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to kaga wannan shine akramun nasi daga cikin annabawa ga baki ɗaya ba wanda zaka samu cewa ka ga inna ma waristu hadha kabiran an kabiran wato ya ce na gaji wannan annabta ce iyaye da kakannu ka tambaya ka ji babana wa menene kakana menene kakan babana menene in banda annabi yusuf qalu laysa an hadha nas'aluka a wani hadisi na abu huraira manzo Allah sallama ya ce al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim to annabi yusuf alaihi salatu wassalam kenan sabai suka ce laisa ana haza nas'aluka suka ce ya rasulallahi ba muna tambayar ka bane dangane da wanda ya fi kowa wato dangantaka wanda take mai ta'annabta ba ƙala ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce oke to na gano an gane ko na gano abin da kuke tambayar a kan shi eh ba ta yi oke ba ya ce fa'an ma'adinil arabi ta saluni ya ce kuna mun tambaya ne dangane da abin da ya shafi asalin larabawa suwa suka fi daraja a wajen Allah zala ya ce khiyaruhum fil jahiliya to mutanen kirkinsu a lokacin jahiliya khiyaruhum fil islam su ne mutanen kirkinsu a lokacin musulunci amma da sharaɗi idza faqihu idan suka fahimci hukumce-hukumce na addini wato waɗanda suke mutanen kirki ne masu daraja ƙabilar da ta fi kowace ƙabila daraja a cikin larabawa a lokacin jahiliya to ita ce mutanen ƙabilan nan sun fi kowaɗansu mutane daraja a cikin musulunci matuƙar sun fahimci musulunci wato a nan kuma yana nuni akan cewa ashe danganta tana tana da kwai taka rawar a zo a gani shi yasa ya zama to matan ƙurayshawa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato suna da kwai wata daraja wanda waɗansu daga cikin mataye ba su da ita an gane ku saboda suna daga cikin makusanta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to mazala sallallahu alaihi wa sallam ce fa amma adinil arabi tas'aluni kuna tambaya ta ne dangane da tushen larabawa ce to khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faqihu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa faquhu بضم القاف على المشهور wato idza faquhu da yi wa tsaumin ruwa rufa'a a bisazance wanda yake mafi shahara wa hukiya kasruha amma an hakaito wato kasararta wasali ƙasa ay alimu ahkama shar'i idan suka san hukumce hukumce na shari'a ta musulunci to wannan sune wato waɗanda suka fi kowa daraja kenan za su zamanto sun fi kowa daraja a cikin larabawa matukar sun tsere dokar Allah matukar suna aiki da dokar Allah amma in ba sa aiki da dokar Allah to wannan ba su fi kowa daraja ba a cikin musulunci na'am الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خلوة حاضرة خضرة خضرة وإن الله مستخلفكم مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم الثاني حديثي نبيو daga cikin hadisai waɗanda suke cikin wannan babe ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an amso daga abu sa'idin al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu sa'idin al-khudri ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna duniya hulwatun khadiratun manzan Allah ya ce inna duniya wato haƙiƙa ita duniyan nan da kuke gani hulwatun mai daɗi ce wajen ɗanɗano wajen ɗanɗana ta kaji zaƙi gare ta hadiratun sannan kuma mai koreya ce wajen gani wato saboda a cikin kayan abubuwan gani abubuwan da ido kan gani abin da ya fi kowanne kyau shine koren abu to ya ce duniya wajen abin kallo koriya ce sannan kuma wajen ɗanɗanawa ka ji mai zaƙi ci zala ce to wa inna allaha mustakhlifukum fiha haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sanya ku mamaya na waɗansu fiha a cikin duniya zai sanya ku wato khalifofi na waɗansu a duniya fayanzuru kaifa ta'malun ubangiji ta'ala ya diba ya ga wato kaka za ku aikata a duniyar shin za ku aikata ayyuka na alkhairi sama da yanda waɗanda suke kafin ku suka aikata ko kuma a'a za ku yi daidai nasu ko kuma za ku yi ƙasa da nasu shin za ku aikata ayyuka na biyayya ko ku a'a za ku yi wato lalata za ku sheƙe ayarku zala ce fattaku duniya ku nesanci duniya ku shiga taitayinku da duniya kada ku bayar da hankalinku zuwa ga duniya. Fattakun nisa'a sannan kuma ku shiga taitayinku game da lamarin mata. Wato, ku ji tsoron makirci da shiri na mata. Zala ce fa'inna awwala fitinati bani Isra'il, wato haƙiƙa farkon fitina ta ‘yan banu Isra'il’ kanat fin nisa'i ta kasance ne a cikin mata wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi to wannan hadisi yana nuna mana wato abubuwan da ya kamata a ce mun kula da su na farko duk wanda ya karkatar da hankalin shi zuwa duniya to zai zamanto ta yi wasa da hankalin shi kuma ba zai same ta ba kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi ingantacce duk wanda ya ce duniya zai nema a makafce to ita kuma za ta guje mishi amma duk wanda ya nuna duniyar ita ba ita bace a gaban shi Allah ne a gaban shi to duniyar za ta zamanto mishi wato za ta raka bin shi shi yana guje mata fala yastawi man hammuhu Allahu wahdahu wa man hammuhu dunya wa jam'u darahim wato dukkan wanda ya zamanto abin da yake zuciyarsa shine ya me zai aikata ya kara kusanci a wajen Allah ta'ala da kuma mutumin da ya zamanto hamminsa shine ya za a iya tara duniya ba za su yi daidai a wajen Allah ba sannan kuma su turawa sun gano wannan lakanin na cewa in suna so su karya lagon musulmi shine su yi mu'amala da matansu yanzu kaga bangaren da yawa birarruka wanda ya kamata a ce mazaje ne a gurin saboda 'yan uwansu mazaje ne a saurin birarrukan za ga an shigo da mace za ga cewa ma'aikata a ce in babu mata al'amurin ba zai tafi ba an zo an haɗa ma'aikata mata da maza wani za ga cewa wani biran babban namiji ne mataimakiyar shi mace wannan matar hwa ba muharramarsa ba ce ba ɗiyarsa ba ce ba ƙanwarsa ba ce ba yayar shi ba ce ba mahaifiyar shi ba ce ba matar shi ba ce ba shi da alaƙa da ita dama watakila ma ba ma kawo 'yan gari ɗaya za ga cewa an ɗako daga wancan garin ita an kawo ta shi an kawo shi a nan ma'aikata za su haɗe wanda kaga na farko a ciki ita wannan matar watakila tana da miji ta bar gidan mijinta ta zo ta gurin aiki sai a ɗako wata ilboyi boyi wanda za ta kula da al'amarin gida na farko kenan babban matsala yanzu shi in ya zo shi tsakankanin shi da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ingantacce لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mutum da zai wafanta da mace daga shi ya ita a biro ya zamanto na ukun shaidan ne to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa haka ta zo da ta shiga biro ta yi kwalliya wataƙila yadda in ta shigo za ta mishi magana da karereya ta mishi mulmushi ta mishi wani irin kallo ba za ta yi wa mijinta wannan kallon ba da wannan mulmushin da wannan karerera ba wataƙila shi mijinta ma sai a wuni bai taɓa bai ma ga mulmushinta ba amma wannan furobizar nata za a gani kaɗan in za ta mishi magana sai ta ɗan yi wushiriya ta ɗan gyara magana ta saboda ya ce ka aiwanci ta iya magana ba kaɗan kaɗamtu ba komai kuma ga attabarruj wato za a dinga fita wanda za a dinga shiga wanda ta saba wa addini na musulunci to ai bayan da za mu ga yanda muke so dole ne saboda mun tsokano Allah subhanahu wata'ala to shine kuma shi kuma sai ya mana wato yanda yake so inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wato irin yanayin nan da muka shiga to bayan da zai Allah subhanahu wata'ala ya canza mana yanayi wanda yake yafi wannan kyau har sai mu mun canza kanmu dole sai ya zama to irin waɗannan abubuwa an kula da su bangaren abin da ya shafi mata ko da aiki za su ya zama to aikin wato nasu ne na wajibi na dole irin alal daruri ne irin aikin likita kuma ya zama to gurin wato ba maza a ciki ya zama to kuma shigar da za su yi addini na musulunci bai yi Allah wada da ita ba shiga ce wanda addini na musulunci ya shar'anta ya zama to kuma ba su da alaka da mazaje irin ba wani zancen ta yi magana wanda take a hankali wala ta khudana bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa da sauransu irin guraren da yake na alal daruri ne dole ne sai mata za su kula da wannan bangaren to idan za su yi su kiyaye dokoki na Allah ana to sannan za mu ga mai kyau na'am
ثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم الثالث حديث na uku a cikin wannan babi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Mas'ud yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Abdullahi dan Mas'ud yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqulu ya kasance yana faɗa yana wannan addu'ar yana Allahumma inni as'alukal huda, Allahumma ya Ubangiji, inni as'alukal huda haƙiƙa ni ina roƙonka shirya, wattuka, ya Ubangiji ina roƙonka ka arzuta ni da kiyayewa dokokinka, wal'afaf, ya Ubangiji ina roƙonka ka arzuta ni kamewa daga dukkan aikata abin da bai halitta a gare ni ba. walghina kuma ya ubangiji ina roƙonka ka arzuta ni da wadatar zuci kada ya zamanto zuciyata ta mutu in je ni in kaskantar da kaina a gurin wani in ce ya muni in je gurin wancan in kaskantar da kaina in ce ya muni wato duk wanda yake so ya kaskanta ya wulakanta shine ya mai da kayan wani nashi ya mai da arzikin wani nashi ya mai da abin da yake hannun wani shine nashi to wannan shi kuma zai ga wulakanci zai ga kaskanci wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi na'am
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم راى اتقى, أتقى لله منها فلياتي التقوى رواه مسلم
الرابع حديث نهدو عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه دق أبو طريف وتشين عدي بن حاتم الطائي الله تعالى يقال يدادش عدي بن حاتم يتي ناجم أيكن الله صلى الله عليه وآله وسلم يناجوا من حلف على يمين wato dukkan wanda ya rantse akan wani abu wanda za a iya yin rantsuwa a kan shi ma'ana man halafa ala shay'in yuhlafu min ajalihi wato dukkan wanda ya rantse akan wani abu wanda za a iya yin rantsuwa saboda shi irin mutum ya rantse da Allah saboda sai ya aikata kaza ko ya rantse da Allah ce ba zai aikata kaza din nan ba thumma ra'a atqalillahi minha sannan kuma yaga wannan abin a ciki babu kiyayewa dokoki na Allah yaga abin da yafi kiyayewa dokoki na Allah ya fi wannan rantsuwar da yi sali ya ce ya rantse ba zai yi wa wani ɗan uwanshi musulmi magana ba ya ce ya rantse da Allah da shi da wane ya ƙare mishi magana to ka ƙauracewa musulmi abu ne wanda yake mai girma kenan dawowa akan ya yi mishi magana wannan shine mafi alkhairi kowa ya rantse da Allah ba ya shiga gidan wane ba wanda wannan wanan ɗan uwansa ne kuma kaga shiga gidan nasa shine mafi alkhairi a gare shi to yanzu ya zai fali ya atittabawa to sai ya je ya aikata wannan abin da yake ganin shine kiyayewa dokokin na Allah ya je yi wa dan uwan nashi musulmi magana sai kuma ya kafara ya fitar da kafara ko kuma ya je ya shiga gidan dan uwan nashi kuma ya fitar da kafara amma kale ya ce shi ya doge ba zai ba zai kare wannan rantsuwar tashi ba da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la an yalajja ahadukum bi yaminihi athamu lahu inda Allah min an yu'diya kafaratahu allati ah min an yu'diya kafaratahu allati qaddara Allah lahu ko na makamancin haka hadisin Abu Hurairah wanda yana cikin sahihain wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi na'am
الخامس عن ابي امامه سدي بن عجلان الباحلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا وصوموا شهركم وعدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح الخامس hadisi na biyar a cikin wannan babi an abi umamata sudayi bin ajilan albahili daga abi umama shine sudayi dan ajilan albahili Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hudubu fi hajjatil wada'i wato yana huduba yana yi wa dandazo na jama'a huduba a cikin hajji ta bankwana. faƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaƙullaha wato ku kiyaye dokoki na Allah ku ji tsoron Allah wa sallo hamsakum sannan kuma ku sallaci sallar ku ta lokuta guda biyar wanda Allah ta'ala ya fardanta a kanku wa sumu shaharakum sannan kuma ku azumci watan ku na Ramadan wanda Allah ta'ala ya fardanta azumtar shi a kanku wa addu zakata amwalikum sannan kuma ku bayar da zakka ta dukiyoyinku wanda Allah ta'ala ya wajabta a kanku wa ati'u umara'akum sannan kuma ku bi shugabanninku wato dukkan abin da shugabanni suka ce a aikata matukar bai saba wa doka ta Allah ba to wajibi ne a kanmu mu yi musu biyayya dukkan abin da shugabanni suka tsara wanda wannan tsarin nasu bai ci karo da koyarwa ta addini na musulunci ba wajibi ne a mu yi musu biyayya mazala ce ta dukulu jannata rabbikum wato za ku shiga aljannar ubangijinku matukar kun kiyaye waɗannan abubuwan gabaki ɗaya kun kiyaye dokoki na Allah kun yi sallah ta lokaci biyar kun yi azumi na ramadan sannan kuma kun bayar da zakka ta dukiyoyinku kun yi biyayya ga shugabanninku to za ku shiga aljanna ta ubangijinku wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya rawaito shi fi akhir kitabis salati a ƙarshen kitabus salati nashi wa qala hadithun hasanun sahihun al-imamu tirmidhi yace wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa kuma ingantacce alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala bi hadha al-qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك